na? sha biyu sha ɗaya sha ka bambanta kuskuren da na
sha sha nawa na sarkin musulmi ya haji
daidai sha dai sha ɗaya
yawa shi yasa na ce wancan ka- ka ba mu da kuskure eh sha kwarai ɗaya
na'am
sha ɗaya kenan yau
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha ɗaya kenan ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 muna kuma goma sha uku ko ga watan biyu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara mashi lafiya da imani domin ci gaba da karatu a littafin al'arba'unan nawawiya ya za mu tashi a kan hadisi na tara kuma darasi na goma sha ɗaya da fara karatun littafi ɗin imamun nawawi ya ce alhaditu safi an abi hurairata abdurrahman ibn sakharin radiyallahu anhu kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ونشين حديثي نترى أنكر ورق أبو هريرة cikakken sunansa abdurrahman ibn sakhrin radiyallahu anhu abdurrahman ibn sakhrin bisa ka'idar da mai littafi muka ambata ya tafi a kanta shine idan sahabi ya shahara da alkunyar shi to yana kawo sunan shi dan fa'ida idan ya shahara da sunan shi to yakan kawo alkunyar shi dan fa'ida abu huraira duk wanda ya san shi a duniya ya san shi ne da abu huraira dalilin an san shi da abu huraira dalilin da ya sa aka samu saɓani akan sunan shi kusan shi ne sahabin da ra'ayi ya furar rabuwa akan cikakken sunansa kafin sunansa kafin sunan mahaifin shi an tantance magana ta kusa guda talatin da wani abu wanne ne cikakken sunan shi amma wanda imamun nawawi ya faɗa wani abdurrahman ibn sakhrin shine abin da ya fi shahara ya fi zama ingantacce dangane da sunan abdurrahman ibn sakhrin abu huraira abu huraira mun sha faɗa kuma ganimin an ta'arif eh duk duniya ta musulmi ahlus sunna da ba su ba kowa ya gamsu da abu huraira ya san shi shine kadai sahabin da yafi kowa yawan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da kusan 500 da 300 da wajen 30 da wani abu ko da 70 da wani abu sauran sai ka ga mai 2000 mai 1000 da wani abu mai dubu uku wannan kenan waɗanda suka rawaito sama da bakwai ko sama da dubu bakwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zaka ga hadisi biyu akwai wanda zaka ga hadisi uku akwai wanda zaka ga hadisi ɗaya tak ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Abu Hurairah an samu hadisi dubu biyar da wani abu wanda ya rawaito ɗaya daga cikin siffar da Allah ya mashi kuma bisa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda imani ya zauna a zuciyarsa in an ce Abu Hurairah zai je yana san sa ko bai taba gane shi ba wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma habibhu ila an-nasi wa habbibin nasa ilayhi Allah ka sa mutane su so Abu Huraira Allah kuma ka sa shi din ya so Abu Huraira amma ya mata sharadi da imani da haka duk mai imanin ambaci Abu Huraira zai jana jin dadi don da aka ambaci Abu Huraira ya ji suka a zuciyarsa ya ji damuwa to alamar tambaya ce dangane da imanin shi wannan kuma addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya rawaito wannan hadisi shine kuma karo na farko da muka samu hadisin sa cikin wannan littafi din sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kunne na naji manzon Allah tsira da amince su tabbata a gare shi yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku ku guje shi abinda na ja kunnanku a kan shi fajitanibuhu to ku guje shi wa ma amartukum bihi abinda kuma na umarce ku da shi fa'atu minhu to ku zo mashi ku aikata shi mastafatum gwargwadon yadda za ku iya fa inna ma manzo Allah ya ce kadai ahlakal ladina min qablikum abinda ya halakar da waɗanda suke gabaninku laifi ɗaya ko laifukan da ya halakar da su kasaratu masailihim yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum sai kuma saɓaninsu ala anbiya'ihim ga annabawansu wannan shine abin da ya halakar da waɗanda suke magabatanku wannan shine hadisin kusan gaba uku kadai ko hudu ita ce gabar hadisi din ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum gaba daya gaba biyu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim yawan tambaya shi ya halakar da waɗanda suke gabanin mu sai kuma waqtilafuhum ala anbiya'ihim sabanin su ga annabawa waɗannan sune gabobi guda hudu da muka samu a cikin hadisi din Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan lafazin da muka karanta lafazi ne na Imam Muslim abinda suka ce ba lafazin Imam Muslim ba wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum abinda na umarce ku a rayuwar Muslim ku aikata gwargwadon yadda za ku iya duka sauran lafazin na imam muslim ne kuma wata killa ga wata latifa shine imamun nawawi littafin imam muslim shine abin da ya fi soyowa da ɗamfaruwa da zuciyar shi shine littafin da ya masharhi kuma shine littafin da ya fi lakanta da haka babun abin mamaki bane idan bukhari da muslim sun yi tarayya akan hadisi ya kawo lafazin imam muslim dan kamar ya fi zama almajiri na kai tsaye ga imam muslim ba na ce sun yi zamani ba ko ya karatu a gaban shi ma'ana littattafan imam muslim shine abin da ya fi ƙarfi ya fi ɗamfaruwa a kan shi allah ya samu dace sai ɗan ƙarin bayani da za mu samu dangane da gaɓoɓi ɗin gabar ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wanda yake sake baya mana jeren giyar hadisan da malam ya buɗe littafin tun daga na farko har na tara za mu ga kowanne akwai alaƙa da juna akwai alaƙa da juna an gaya mana menene musulunci an gaya mana menene iyakokin ubangiji an gaya mana in mun kirkira ba a so in mun karo a cikin addini ba a so an gaya mana mu isar da addini to wa idan za mu yi addinin akan me za mu yi addini ce kawai akan abu biyu ake addini umarni da hani kaɗai shi ne addini to ya ake ma'umarni da hani sai manzan Allah ya ce ma na haitu kuma anhu fajitanibu in na yi hani kawai a guje shi wani a ƙura'ani ka ji Allah maɗaukakin sarki ya hana a hadisi ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana babu tattaunawa kawai a guje shi ɓangare na biyu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda kuma ka ji umarni ne a alƙur'ani ko a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zo shi daidai gwargwado wannan malamai su suka tattauna cewa to kenan hani shine yafi karfi a musulunci malamai ba cin tattauna da suka yi ra'ayi guda biyu suka fita da shi wanda shine zan bada kulasar shi a takaice dan in takaita mana tafiya da tunanin mu ko shi duk inda umarni ya zamanto na dole ne hani ya zamanto na haramci ne abin da yafi falala a gurin shine umarnin da Allah madaukakin sarki yake idan aka ce yin sallah wajibi ce yin azumi wajibi ce kauce ma giya haramun ne kauce ma zina haramun ne to aikin da ya fi lada shine wanda ya yi sallah da wanda ya azumi ya fi ladan wanda ya kauce ma zina da wanda ya kauce ma giya saboda wajibi ne da haramun to anan wajibi shi ya fi alkhairi idan an shigo babin farilla babin nafilfili to dan kana yin ayyukan nafilfili to kauce ma haramun ya fi aikin nafila shi kuma ina na gama umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bani salloli guda biyar wajibi ce nafila da za a yi kafin da bayan rakawo'in da zan yi wannan nafila ne to kauce ma haram ya fi waɗannan nafilfili ɗin ina yi azumin ramadana azumin litinin alhamis ko azumi kwana uku a wata ko kwanakin haske waɗannan azumin nafila ne kauce ma haram ya fi ƙarfinsu to shi yasa zaka ga idan kaga wasu sahabbai suna magana cewa in na in yi azumi na farilla in yi sallah ta farilla in yi hajji sau ɗaya a rayuwata in ba da zakka idan ina da kuɗi kar in ƙara komai a bayanta ba sadaka ta nafila ba azumin taɓawu'i ba sallah ta nafilfili babu ƙarin koma zuwa aikin hajji babu koma aikin umara ya ce in taƙaitu iya nan kar in ci kwandala ta haramun ya ce wannan tafi mun alkhairi haka wani sahabi ya faɗa ya ce da in ci silan shubuha to gara a ce na daina sallolin na fulfili da azumin na fulfili silan shubuha ya higo hannuna in rike da kuma wanda yake kullum ga nafila ga azumi amma ga kudin shubuha a hannunsa sai ya ce in daina waɗancan nafulfilin wannan silan shubuhar in mai da shi ya fi alkhairi yanzu kaga me yake magana a nan gurin aikin nafila da kuma barin abin da yake haramun ne don haka idan wajibi ne da haramun aikata wajibi wani shine yafi karfi akan shi idan aikin na nafila ne to kauce ma haramun to ya fi tsabaituwa akan ayyukan nafilfil da haka da mutum ya zauna yake tauni a masallaci yana ta azumi kullum kaga da siffa tsoron Allah kaga jikinsa yayi yaushi alamar kana ganin sa wannan eh na Allah ne amma kuma ba a raba shi da yan kanji kanji to gare da yana kanji kanjin kuma he yake yin abin da kowa yake na addini wannan ya fi masa alkhairi e wancan nafila da dagewarsa da waye wannan daraja zai kara masa amma bin abin da Allah ya haramta wannan kuma hadarin sa Allah madaukakin sarki kadai san iyakar shi shi yasa da aka zo babin haram ba a bada kofa ba wannan magana ta farko kenan ita haram duk abin da Allah ya haramta babu zabi a cikin shi saboda babu wata wahala dama kar aji ne asalin ɗan adam ba a yi shi ba mazinaci asalin ɗan adam ba a yi shi mashayin giya ba asalin ɗan adam ba a yi shi ɓarawo ba asalin ɗan adam ba a yi shi ɗan fashi da makami ba asalin ɗan adam ba a yi shi mai kwace ba ba a yi shi azzalimi ba wanda shine asalin ɗan adam da haka kenan rashin karyaje wanda shine yafi alkhairi shi yasa to duk inda aka yi umarni ai aka yi hani wajibin da yake kan musulmi shine karya je wajen hanin kuma karya kai abin da zai kai shi ga wannan hani din abu biyu ake hani a lokacin da Allah ya hana zina to ya hana abin da zai kusantar da kai zuwa ga zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce kada ku kusanci zina kusantar zina yana daga cikin abubuwan da mutane suka yi a wayoyinsu na Android a zamani mazansu da matansu wani lokacin yakan kusar da mutane zuwa ga zina wani lokacin zama da kalle-kalle a bakin titi da fitar da waɗansu 'yan mata sukan yi da irin wannan fitar kusantar da kai ne zuwa ga zina waɗannan haramun ne wajibi ne a guje su mace ta fito kusan halittar da Allah maɗaukacin sarki ya mata riga ta in ta ɗaga hannunta kusan komai zai iya fita kuma zai wahala a ce ta fito tun daga gidansu har ta tsagaye kare ga zagayen gari ta koma gidansu na abu bayyana ba yana da matukar wahala to idan Allah ya haramta zina ya hana duk abin da zai kusantar zuwa ga zina idan Allah ya hana sata to ya hana mutum duk abin da zai kusantar da shi zuwa ga sata da haka idan an hana ka sata to kuma karka koyi ya ake hakin ko ya ake cheating a cuci MTN ko a sai kati ba kuɗi a yi kira ba kuɗi a sai data ba kuɗi wannan duk salo ne na sata to idan an hana ka satar kuɗin jama'a to kuma an hana ka wa kamfanin nika sata har waye kada ka zama ɗan yahu duk da kana ganin kamar ba wani abu bane zaka je ka ɗauko wani kuɗin bayan Allah ne da ba a san su ba ko ka ɗauko airtime ko ka sai da kati ba tare da kamfani ya san ka sai da ba wannan duk kusanci ne zuwa ga sata ko sata da wata fuska din da haka shi haramci idan an hana ku cokam barin sa ake ba inda ake rabarsa amma umarni sai malamai suka ce ya fi wahala ne saboda wani lokacin umarnin yana da buƙatar sababi wani lokacin yana da buƙatar sharaɗi a iya kasa zuwa da sababi ɗin ko a iya kasa zuwa da sharaɗi shi yasa Allah ya ce manzon Allah ya ce wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na umarce ku ku zo da shi daidai gwargwado idan Allah ya umarni ba lalle ba ne kowanne cikinmu ya iya zuwa da abin ɗari busa ɗari yasa aka ce to kowa ya zo daidai da imaninsa fattakullaha mastata'tum akwai ishu na istita'a iyawa da karazana da Allah ya ba wa ɗan adam shi yasa duk wani aiki in dai na wajibi ne to an ce ai daidai gwargwado da haka da Allah ya ce a yi sallah to kowa na yin sallah daidai gwargwado yaya ake yin sallah daidai gwargwado hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin fa in lam tastati fa awmi ima'an aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da ya umarci da Allah ya umarni ayi sallah wa aqimus salata wa qumu lillahi qanitina ai dole magana ce ta tsayuwa ko kuma dogon tsayuwa ma amma sai manzo Allah ya zo tar da wani sahabi ya samu ciwon ido ko an masa rauni a fuska da ya tashi yana sallah sai ya dauko fulo in ya tashi ruku'u ya dora kansa akan wannan fulo din in ya dago sai ya daga manzo Allah na zuwa sai ya kwace fulon sai ya wurgar sai ya ce salli qa'iman ka tashi kai sallah a tsaye fa illan tastati idan ba za ka iya sallah a zaune ba fa qa'idan ka zauna a zaune fa illan tastati idan ba za ka iya ba fa ala jambin ka kwanta akan hakarkarin ka kana kwance kana kallon gabas kamar kwanciyar mai ƙarin ruwa ko ba da jini ko ko kamar kwanciyar mamaci shikenan kai sallah ka a haka idan ba za ka iya ba kai ima'i kawai ga hinan kayi alwala ko a maka alwala ka zo ka zauna Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah dole ne ba makawa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wajibi ce duk halin da kake na rahin lafiya mafi kankantar abin da za ka iya amma alwala kana cikin kahi da fitsarinka sai ka rika kwatantawa ga hinan kayi karatun fatiha in ya samu kayi karatun sura idan ta samu kayi ruku'u kayi sujada ka dago daga ruku'u ka dago daga sujada kayi zaman tahiya kana kaddarawa kana abin da zai samu assalamu alaikum assalamu alaikum sallah ta yi lafiya kalau kana tafiya lagos direba ya ce ba zai tsaya ba sallah azhar da la'asar an baka dama ka yi fitsari falillahi alhamdu za a baka dama ka callara a mota ka callara a mota za a baka dama ka yi aleda ka yi aleda bai samu ba da fitsarin ba tsarkin ka kwatanta alwalarka ko ka yi alwalarka idan ta samu ana kallon yamma ne ana kallon kudu ana kallon arewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah fastaqullaha mastata'tum wajibi ne kawai sai an yi sallah so da yawa masu doguwar tafiya sukan tara salloli cewa la ba mu samu mun tsaya ba saboda haka yanzu zai azhar zai yi la'asar zai yi magariba zai yi isha ya ɗana arnanci bai sani ba e a wannan ranar suna da abotan saka da arna ya saka musu a dahi suma sun saka mashi e abin da ake da bukata direba ko ya tsaya ko kar ya tsaya ya yi sallar shi yasa aka ce mai tafiya dole ya zama yana da fikihu da aka ba da damar haɗe sallah aka ce idan za ka tashi lokacin sallah ya zo ijam ittaqadim ya azahar da la'asar ka hau mota zai wahala direba ya kai karfe 4 tun da ya tahi karfe 12 kai karfe 4 yana tafiya bai tsaya ba idan ya tsaya karfe 4 na dare kai magariba da isha ko ce akan lokacin ta kai idan kuma ya tahi da safe bai tsaya ba tun karfe 6 na safe ko karfe 5 na safe ya dinga wuta sai ka auna karfe nawa zamu tsaya karfe 5 da rabi 5 da rabi akwai lokaci kana sauka daga mota abinda zaka yi sai ka fara yin alwala kai sallah azhar kai sallar la'asar shikenan tafi sai kai su jam'u ta'khir duk an ba matafi ne dama fattakullaha mastafa'atu kai wa Allah madaukakin sarki biyayya gwargwadon yadda za ka iya wannan kana jirgin ruwa kana mota kana sama ba a yafi ba sai kai haka tsarki watakil mutum ya shafa ko ya sha magani da aka irin na da chloroquine ko da ya sa ruwa za ka ji raɗaɗi ya dawo mutum yana ta susa shi ma anan gurin fattaqullaha mastata'tum inda idan ka sa ruwa ba matsala a sa inda akwai matsala a barhi sai a mai taimama a wannan guri din ko kuma tun yana da ciwo a kafarsa ta dama zai iya alwalatin daga farko har zuwa kafar hagu sai iya alwalatin daga farko har ya zo kafar dama sai ya shafa mata taimama sai kuma yayi kafar hagu shikenan ya kare alwalarsa abin da ya samu shi za a yi fattaqullaha mastata'tum shi yasa anan manzo Allah ya ce wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda ne umarni ku zo da shi gwargwadon yadda za ku iya da manzo Allah ya umarni a yi sadaka yace masu kuɗi suna da kalubale a ranar alkiyama to kowa sai duba me karfin imanin shi akwai wanda in ya fito da safe ya dauko naira 100 ya rabar bai da matsala akwai wanda in ya bada 100 na sai an kai asibiti kuma ba kariya suka yi ba sai an sa mai drip sai yana da tunanin cewa talauci zai ya higa uku diri ta fita so wannan in ya tahi yayi kokari ya bada 300 400 har zuciyar ta saba sai ta inda zai iya fattaqullaha mastata'tu da manzon Allah ya horar akan yin azumi karka ce to kai in ka fara azumin nafila to kawai tunda an ce ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud alaihi salam kace to bara yau azumi gobe hutu yau azumi gobe hutu a'a fattaqullaha mastata'tum dauki daidai wanda zaka iya azumin litinin da alhamis ya isa aiki azumi sau uku a wata ya isa aiki kowa ya dauki daidai abin da za a iya wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da aka kwadaitar da yin sallar dare aka kwadaitar da ladanta ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an siffar masu imani to karka ce in ka fara sallah tun daga farkon dare sai ka kai ƙarshe ba haka ake ba dauki iya abin da zaka iya raka'a biyu ce raka'a hudu ce a minti goma a minti talatin ta isa ka koma ka yi bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wata sahabiya ko wani gida sai tar da wata igiya an daura daga wannan filar zuwa wannan filar daidai kamawa yace to wannan igiyar fa ta shanya sai aka ce a'a ai nan gurin sallar wance ce in ta fara sallah cikin dare idan bacci ya fara kama ta ta rike igiyar haka tana karatu tana layi a jikin tana layi a jikin igiya sai ce me yi zafi a ciki ya ce cire igiyar idan kin fara sallah kika ji bacci ya zo miki ka tsaye sallar assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi tafi ki kwanta Allah ba zai gaji ba har sai kun gaji babu ran da Allah zai gaji dan haka ba wani dalili da har sai ka daura igiya kana layi a jikin ta babu idan tahajjudi ce mutane suka fito da Ramadan abin sai ya baka takeici wani lokacin wani abin ya baka abin mamaki mutum sai ya zo sa sallaya ya zauna kuma ya kuma gefe yana hutawa sai an zo za a yi ruku ta taho da sauri Allahu akbar to me zafi ka hana idan ka bacci ka hana mutane su daidaita sahu kuma ka kasa yin abin da yafi karfin ka ko kana abin da yafi karfin ka da haka da ka zo kai raka'a daya biyu ita ce mai ikhlasi ita zaka iya assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi dauki sallah ya ka koma gida Allah ya baka ladanta amma mutum sai ya nannage ya sa ko ko mutum ya zo ka ga yana wani wai a dole wai azkari yake ko sai liman duk ya kare gajiya ya kare izuzzufin kisa kuma sai ya miƙe wai a hada su a ba su lada tare kaga ba zai yi ba kaga kaga kenan in ka zo daidai inda zaka iya ishu na ikhlasi shine abin da yake damu mu in ka zo daidai abin da zaka iya kai sallama ka fita tun karriya ta shiga cikin aikin ka da ka raka abi zaka iya kai raka abi ka koma ba za ka iya bin raka'a a cikin tare da liman ba ka barta sallah a gidanka yi sallaka li'ila fi ƙoraish a ra'aitar da biyu kan zibo biddin assalamu alaikum assalamu alaikum wata ƙilka wanda ya zama masallaci ladaɗi ya danganta da ikhlasin da yake zuciyar kowa da kowa shi e karka kalli kankanta karatun da zaka yi usman bin affan daga cikin kirarin da ake masa man kana yuhyi lailahu fi rak'atin wanda yake raya dare da raka'a kwaya ɗaya tak kuma raka'ar kwaya ɗaya yana karanta mata aya ɗaya ne tak wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karatu in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzon Allah ya ta maimaita wannan ayar ya ta maimaita tun daga farkon dare har karshen ta ya kasa wuce ta ya kasa ƙara wata yana nazari yana tunani akan abin kalubalen da ke cikin ayar a ranar gobe alkiyama so ana karatu ana tahajjudi da raka'a daya fattaqullaha mastata'tu so duk inda ka samu umarni a tsarin musulunci kamar an nuna maka musulunci ba wahala in kaga haram kaga hani kawai karkace in kaga an ma umarni auna me zaka iya sai kai daidai a cikin wani an zauna lafiya kalau ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum sai ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim abin da ya halakar da magabatan ku yawan tambayoyinsu kenan yawan tambaya matsala ce kuma ita ce dalilin da ya sa manzon Allah ya wannan hadisi din wata rana mutane suka matsanta mai da tambaya daga cikin tambayar wani ya fara da tambayi manzon Allah ce manzon Allah ina yake nake kun an tahi alkiyama ce kana wuta wani ya ƙara tambaya kuma ko eh wani ya sake fara ya ce manzon Allah waye ubana yace ba wanda ake faɗa bane dan karuwa ne kenan ko ko dan mai rabe shi ma sai hiru Umar sai an kara cewa fa yanzu an tunzura manzon Allah ne an bata masa rai sai ya gurfana akan guyoyin shi irin yadda ake kneel down ko to sai ya dora guyoyin shi a ƙasa sai durƙusa ya ce rabitu billahi ko radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula mun yadda da Allah a matsayin ubangiji mun yadda da musulunci a matsayin addini mun yadda manzon Allah shine annabi kayi umarnin abin da kake so mu aikata kayi umarnin abin da baka so mu bari sannan sai manzon Allah ya la'asar sai ya zo zauna akan mimbar ya ce a kirawo mutane zai musu jawabi da ya fara jawabi yana cikin jawabi ya ce Allah ya masu umarni ya wajabta muku aiki da ya fara jawabin wani abinda Allah ya wajabta masa sai ce ya wajabta muku aikin haji ha wani ya farat sai ce a kowace shekara manzo Allah ya hiru sai ya dauka manzo Allah bai ji ba sai ce kowace shekara manzo Allah ya kyale ya sake daga ya ce kowace shekara ne sai ce wallahi law qultu wajabat ko law qultu na'am la wajabat wala mastata'tu yace da na ce eh da wajibi ne duk shekara kai kun yi aikin haji kuma da ba za ku iya ba da Allah kallon mu nan iya Najeriya a ce za mu haɗa Saudiya Eh. Eh, iya Najeriya kadai to ba ma wai haduwar ba ce a kaddara ma za mu iya haduwa yanzu ba da kaji aikin hajji ka dawo yanzu ba tunanin tara kudin aikin hajji za ka yi ko tunanin abinci za ka yi yanzu ka kaddara wanda yake da mace daya da yara goma sha bakwai ko mata biyu da yara goma sha bakwai a shekara zai tara kudin hajji miliyan biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu sau nawa sau goma sha bakwai gahi ga matar ko gahi ga matan kaga wajen miliyan in amma miliyan ce kaga miliyan goma sha tara in miliyan biyu ce miliyan talatin da takwas ga miya da za a dare miliyan talatin da takwas a shekara shi yasa sai manzon Allah ya ce wallahi da na ce na'am da ta zama wajibi ko ba za ku iya ba sai ce zaruni ma taraktukum a wata riwaya da'uni ma taraktukum in na kyale in na shiru ku kyale ni in ban yi magana ba kar ku tsokalo ni sai ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim abin da ya jefa magabatan ku suka halaka yawan tambaye su sai malami suka ce kenan tambayoyi ba kowace ake a cikin addini ba tambaya ta izgili tambaya ta ta'annuti tambaya ta ƙure tambaya ta ƙwaƙwaf tambaya da ba amfani ba fa'ida wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akanta wannan yasa sahabbai tun daga wani lokacin sai suka ja baki suka kunshi in sun matsu masu yi wata tambayar wani sahabi ya ce kauye muke tafiya ya mu duba wani dan ba kauye mai hankali sai mu bashi kyautar riga sai mu ce masa je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza saboda kar ba a samu matsala a wajen tambayar shi kuma ya ga riga ya sa abun kirki ya tafi birni sai zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabin ya ce Allah Allah muke muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a samu wani ba kauye zo ya tambayi manzon Allah dan mu samu ansoshin tambayoyin da muke cikin ranmu saboda su sun yi ladabi ba sa so su tambayi manzon Allah su tunzura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani kuma ya ce musu wallahi sahabbai sun yi hakuri sun ladabtu duk alqur'ani ina je in ka lissafa tambayoyinsu da Allah ya ce sun wa manzon Allah ba su wuce goma sha biyu ba yasalunaka anil ahilla يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيط كو يسألونك عن المحيط zaka ga tambayoyin in ka bi yas'alunaka yas'alunaka wa yas'alunaka anir ruh duka tambayoyin ba su ce goma sha kadan ba shine wanda Allah ya rawaito sahabbai sun wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma daidaikun tambayoyi da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ya asa tambayoyi musu wanda yake nuna cewa sun ladabtu da ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu da haka malamai suka ce duk tambayar da take da alaka da wannan ba a yin ta wannan manzon Allah na rai ko baya rai me dalilin da yasa ba a so a yi tambayar ko dai abin an ba da kofa wanda ya ga zai yi yayi in ka tambaya sai a rufe shikenan kamar za a yi jarabawa gobe wani ya daga hannu taras malam ma zo da calculator sai ya ce a'a kaga da an yi hiro ne zo da calculator sa kul kul kul sai ya buga amma da ya tambaya ya tuna wa malamin ma zo da calculator a a kaga ya zama doka kenan ba yadda za a yi to irin wannan yana faruwa a musulunci sai manzon Allah ya hana saboda me in aka ba ku ansar za ta bata muku rai ya allazina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquranu tubda lakum afallahu anha kada ku rika tambaya masu imani kada ku tono wasu abubuwa in aka ba ku ansar ta su uku sai su bata muku rai wani abin an ba da kofa ana yi da kun tambaya sai a rufe kaga an takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa laifi a cikin al'ummar musulmi shine wanda Allah ya ba su garabasa suna cin garabasar wani aiki ya tambaya aka toshi wanda yana da laifi a ranar gobe alkiyama yasa matsanta tambaya da kwakwaf bai da amfani wannan yasa kuma malamai sai suka rabu kashi uku a tambaya musamman tambayar abin da bai faru ba in manzon Allah ya ce zai faru wannan babu laifi sahabbai suna tambaya zamani zai zo za a yi kaza za ka tada a irin wannan sahabbai suna tambaya saboda in yi zamanin ya riske su ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce dujal zai zo idan ya zo zai yi kwana 40 kwana ɗaya da zai a duniya kwatankwacin shekara guda ne daga hudowar rana zuwa faduwar rana ba za ta fahi ba sai an yi daidai da kwana 360 to sallar kwana ɗaya za a yi kenan a shekara guda sai manzo Allah ce suka ce idan to lokacin ya same mu in muka tashi sallah ya zami sai ce faqdiru lahu qadara ko faqdiru laha qadara ku kaddara mata lokacinta kuna zaune ku duba agogo a subahi an jima ga ranar kyar a tsaye a zahar la'asar magariba isha bacci asuba a zahar he kun yi sallah shekara guda sannan rana za ta fada yini na biyu kwatankwacin kwana arba'in shi maza Allah ya ce ku kaddara yini na uku kwatankwacin sati shi maza Allah ya ce ku kaddara sauran kwanaki talatin da bakwai ya ce su ne irin kwanakin ku na duniya a wannan kwana arba'in din duk duniya ko ina zujar sai ya sa kafarsa sai maka da madina ita ce ba zai shige ta ba kuma inda bala'in sai kai bala'i har kabari yana kwankwasawa wannan kabarin waye ana kabarin wane ne sai ta hehi ba hebe ne kuke ziga babban malami sai ta hehi kai waye ni da haka har cikin kabari akwai bala'i shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sharru ghaibin yuntaba shine mafi sharrin abin da bai zo ba ake jiran sa da haka duk juma'a a karanta suratul kahfi mafi kankanta aya goma ta farko ko aya goma ta ƙarshe idan mutum yana so ba shi kariya daga sharrin dujar kuma duk sallah in kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil jahannam min azabi jahannam allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal du sallah ana so in ka kare ta hiya kai wannan addu'a sai Allah ya baka kariya yana raye zaka zo ko yana mace zaka zo ka kaga da manzo Allah ya bada labarin za a zo sai suka tambaya to me zai faru idan yayi a irin wannan babu laifi ai tambaya amma duk abin da bai faru ba a tambaya sai malamai suka rabu gida uku duk abin da bai zo ba akwai malaman da suka ce ba tattauna in ya zo a hadisi kawai ayi bai zo ba kar ayi tambaya ba nan ba kar a ansa ta wasu malaman haka suka tafi akwai kuma malaman da suka yi tawassu'i su ne waɗanda suke cewa lauka na kaza a kaddara inda kaza zai faru a ne wasu sun yi tawassu'i sun tattauna matsalolin ma da ba zai faru ba malamai suka ce wannan bata lokaci ne da lalata tunani malaman fikihun kana karanta wasu littattafansu za ka sun ce maka to wai yanzu idan ka kai yarinya ko yarinya an ka aure ta sai ta aihu a wata uku ya za a yi na? zai iyo? na? zai iyo? ba yadda za a yi a yi aure a kai yarinya gidan miji a wata uku ta aihu bai kamata a tattauna wannan tsalarwa waya za a yi idan namiji ya yi ciki ya za a idan namiji ya yi haila an tattauna su yi so irin waɗannan matsalolin aka ce ba za su faru ba kuma babu amfanin a tattauna su da haka a jefar da su daga cikin sahabbai da yawa ba sa son tambayo irin wannan wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar ya ce ya kake gani dangane da alhajarul aswad sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istalamahu wa qabbalahu na ga manzon Allah ya taba shi ya sumbace shi sai ya ce ara'aita law zuhimtu ya kake gani ni idan nazo aikin hajji an yi cunkoso sai ya ce da ara'aitaka fil yaman ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istalamahu wa qabbalahu aikin hajji zai je ce ya ake magana akan hajarul aswad ce na ga manzon Allah ya taba shi ya sumbace shi sai ce to in naje na tada cunkoso fa sai ce ka ajiye wannan magana cunkoson a yaman ni na ga manzon Allah ya taba ya sumbace shi zaka zaka tafi aikin hajji kawai ka tafi zaka taba ka sumbace shi magana cunkoso fa in ka taru da cunkoson ka tambaya Zaid bin Sabit wani yazo tambaye shi Zaid dan Sabit kaza da kaza da kaza yace ya faru yace a'a yace in ya faru ka zo sai ka tambaya sahabbai ba sa so a bude wannan kofar to irin waɗannan za ga har yanzu akwai mutane za ga kwakwalansu shi ne su dubo maka irin wani abin da ba zai faru ba a hankali ya zo su tambaye ka yasa aka ce galibi mai kwakwalar abin da ba zai faru ba Allah yana jarraba shi wasu sun falla ko sai da ya faru ya tambayar ko kuma Allah ya jarrabe da abin da zai faru wani ya zo ke ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya mutum zai in ya zo tar da wani da matarsa a ɗaki ya mutum zai in matarsa ta aihu ta aihu ba da ta hanyarsa ba ya takura akan wannan tambayar wata rana da ya zo sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abin da nake ta tambaya Allah ya jarrabe ni akan shi wasu malamai sun ce kafin abin da ya faru ya matsa tambaya sai Allah ya jarrabe shi da shi wasu kuma sun ce sai da ya faru ne sai yake jin nauyin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye dan kar a mai dariya har da karshe da ya gafa ba yadda za a yi bai ga manzon Allah ce ni ba tabbas ya faru a gidana sannan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar li'ani a yi li'ani a wata don yasa duk masifa mutum ya daina kwatanta ta da kansa ya daina kararo ta wani ya kaja ce to yanzu a ce mutum ya je gida ya samu mata me yi zafi mutum ya je gida ya tadda kaza duk wani bala'i in za a kwatanta misali kai can da mutanen banza kar ka ɗauko masifa ka kawo kanka da haka malamai a nan gurin sun rabu akwai wanda kwata-kwata baya tona matsalar abin da bai faru ba akwai wanda kuma akwai yiwuwar abin zai iya faruwa sai a bashi ansa akwai kuma wanda suke ganin sun buɗe ƙofa wannan barna ce ba a buƙatar a ƙofa amma duk abin da ya sauka na addini aka yi umarni baka gane shi ba wannan babu laifi kai ta tambaya har sai ka gane shi wannan yana da bambanci kenan ko abin ya faru Allah ya umarninsa a cikin alkur'ani baka gane ba wannan kai tambaya har ka gane ta wani tabi Allah dan Abbas yake cewa ga kaɗan karamin yaro ya aka yi ka tamba ka tara ilimi a cikin kankanan lokaci sai ce bilisanin sa'ul wa kalbin akul na tara waɗannan ilimin ne da harhe mai yawan tambaya duk abin da na gani ban sani ba sai na tambaya kaga wannan tambaya ce ta neman ilimi wannan babu laifi a kan shi Allah ya wajabta maka zakka ya zaka bada zakka babu laifi ka tambaya an wajabta maka sallah ya zaka yi sallah irin ta manzon Allah babu laifi ka tambaya an wajabta maka aikin hajji ya za ka yi aikin hajji karɓaɓɓe babu laifi ka tambaya da lokacin da kake tambaya ilimi kake tarawa lokacin da kake tambaya ilimi kake tarawa idan kuma ka yi tambaya yi ƙoƙari ka tattara wannan ilimin ka taskace shi a zuciyarka ya zama naka kada ba kuma an sake an sama gobe sai ka tambaya akwai mutanen da har an rike wannan hekarar ita ce tambayar wata hekarar ita ce tambayar wata tambayar ita ce hekarar akwai wani ba Allah da muka haɗe ce wallahi dai wannan tambayar ce dai nace to masha Allah hekara uku a jira ya maimaita mu ita duk hekara to muna saki haɗu ce wallahi wannan dai hekara ce nace masha Allah tunda dai ka san ita ce Allah sa daga wannan hekara ka riƙe to abinda ake da bukata in ka tambaya ka sa ta cikin kwakwalwarka fa inna ma ahlaka alladina min qablikum abinda ya halakar da magabatanku kasaratu masailihim yawan tambayoyi na haka tambaya ta ta'annuti tambaya ta izgili tambayar ta abin da ba zai faru ba ko bai faru ba wanda ita ce tambayar da ba a magana a kanta yawan tambaya takan sa mutum zuciyarsa ta kekashe ya kasa aiki da abin da ya dace a cikin addini da yahudawa suka takura da tambaya sai Allah ya hana musu albarkar aiki da abin da aka saukar musu da Allah madaukakin sarki yace da aka saukar musu inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai suka ce a tun a roƙa musu ubangiji ya tambaya mai bayyana musu wacce ce ita bikrun awanun bai a wa yake da suna la fari a qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safar a la faridun wala bikrun awanun bayna zalik ba tsohuwa bace ba budurwa bace tana nan a tsakani to daya me launin ta إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ba na ƙasa ba sofa ne a jikinta duk duniya ita ɗaya ce za a sha bala'i za a sha tsada eh duk ran da Allah ya koro ka hannun kowa inda ya san kasuwa za ka ɗana kai ko duk duniya ka nemi abin da kake so kuma dole kana da buƙatar sa shi kaɗai yake da akwai a za ka sha mamaki me yasa man fetur yayi sauki saboda duk ƙasashe suna tono shi amma me yasa gwal yake tsada da guri kaza da guri kaza kadai ake samu kuma duk mai cinikin gwal ko a kashe shi ko ya kashe kuma in ya kashe ya kashe wata ran an kashe shi shi yasa har gobe yake da tsada saboda samun sa babu sassauci to abu in ya yawaita darajar sa karyewa take in ya karanta sai ya karu duk duniya a guri yaro da aka samu bisa riwaya da ake ta faɗa da ta Isra'iliya da haka da yazo ce shi kuma yana son saniyarsa ba za a saida ba aka yi tana ci tunda ita kadai ce ita to in kuna so dai a fede a yanka ta a fede a baza fata ku yi ta zuba salan zinare he ta cika in ta muku ku yanka an bata muku ba ku tafi suka zagaya babu wata sai ita dole haka suka dawo suka yanka kaga wannan karantawar da kantsar ta tambayar ya jefa su a cikin tambaya kuma Allah da ƙarhe ya faɗa ya ce fa zabahuha wa ma kadu ya fa'alu sun yanka ta amma da kyar suka iya aikata umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu me ya jawo tsanantawa a wajen tambaya da suka sake tambaya ubangiji ya sauka musu da wata aya anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin qala allah inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du fa inni u'adhibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al'alamin a sako da tebur kawai daga sama da farantai da wukake da cokula da abinci kawai a rika yanka ana dorawa ana ce ita ce ma'ida din a sako da shi daga sama Allah ya ce zan sako da ita amma duk wanda ya tuto ya ci abinci kuma ya taurin kai Allah ya ce na mai azabar da ba wanda na taba irin ta a duniya kuma sun ci kuma sun yi butulci suna nan azaba za ta kama su a ranar gobe alkiyama yasa ana tara alkiyama da Allah zai tambayi annabi Isa a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaina min dunillah waɗannan mutanen kai kace musu ma tukuna da farko su bauta maka ce a'a ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbukum ba abin da nace musu sai dai su bauta Allah ubangiji na kuma shine ubangijin su wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ina tsaye wannan ita ce abin da na gaya musu kuma na tsaya shaida akan haka falan ba tawaffaita li kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid to wanda aka fara taunawa daga kan annabi kai ka san wanda ya laifin zai tsira shine usulubin da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to mutum ne ka kawo masa aya ta naira goma ka zubar masa sai ya fara daukan tsakowi kwaras kwaras kwaras ai ka san kan yazo kan aya kawai ta san ta gama taunuwa to haka Allah ya a ranar alkiyama sai da aka fara matsa annabi Isa so idan an matsa annabi Isa daga cikin ulul azmi minar rusul so wanda ya hada Allah da wani zai tsammani zai tsira ana gurin alkiyama ba zai tsira ba to shi yasa yawan tambaya takan jefa mutum zuwa ga bala'i kamar tambayar ayoyi suka tambayi annabi Salih a kawo musu aya a kawo musu aya Allah ya ce ka gaya musu taguwa ce za ta fito laha shirbun wala kuma shirbu yawmin ma'lum idan taguwa ta zo kawai sharadi ɗaya ne za ta fito da shi daga inda kuke so kun ce ga dutse kawai dutsen kuke so ta bude taguwa ta fito kuma da ciki kuma an ta fito ta yi nakura ta aihu ka kaga da san'annuci kenan in dai da gaske ne kai annabi ne to Allah ya ma haka Allah ya ce ka gaya musu zami amma in ta fito da sharadi guda yau ita ce za ta sha ruwa gobe mutanen gari ku sha ruwa suka ce sun yadda suna zaune kuma dutse ya bude taguwa ta fito da tsohon ciki ta yi naƙuda ta aihu sai haraɗe da aka rijiyar da za su haro an ta je ta kafa kai zu-zu-zu in kai leƙa ba komai ta hanye ka yi ta sa guga ba abin da za ka samu da aka yau za ku wuni da ihiruwa ku yi azumin dole ku gadabaita gobe da safe kaga suna ta tururu a wajen tarin ruwa tun daga safe har magariba ana cunkoso safiya tana da tazo ta sa baki zut kamar botorami sai ta zuke tun suna ganin abin kamar wasa sai ga jini ka ce to wannan fataguwar in ba kashe ta kuka yi ba ba za ku huta ba idan ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha malamai suka ce uslubin qur'ani ko baka jin larabci da an ce ma fadamdama alaihim kai ka san ba eh wallahi sun ce ba eh eh da ka ji kawai ka san ba lafiya aka kare ba amma me ya jawo musu tambayar da suka yi da ƙuran da suka nema a cikin tambayar haka Allah maɗaukakin sarki ya ba su daidai da abin da suke tambaya da haka yanzu dai ka'ida idan kana addinin musulunci da an ce maka ga umarnin manzon Allah a alqur'ani a cikin hadisi ga umarnin Allah a cikin alqur'ani yi daidai abin da karfinka da lafiyarka za ta iya idan an ce manzon Allah ya hana ko Allah ya hana ka kauce ma wannan abin in ba dan ka fahimta ba ka yi ibada yadda ya dace ka kauce mai yawan tambayoyi wannan din yana halakar da mutane kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa ga annabawansu duk wanda zai yi addini yayi kokari yayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku saba da annabi da ake cewa ahlus sunna wal jamaa kun ahlus sunnati wal jamaa ka zama cikin ahlus sunna wal jamaa in ka bari to zaka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadarin sabawa manzon Allah tun daga alkausara ake ware mutum shan ruwan alkausara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a hawa yace ana faraqukum ala alhaud ni zan riga ku zuwa tauki tafkina na alkausara yace manzon Allah yace iyaka wannan tafkin adadin taurarin da kuke gani a sama shine adadin kofunan da za a aje a bakin tafki duk wanda ya zo aka ɗauki kofi aka bashi ya sha ruwa ya ce ba zai take yin ishi ruwa ba har abada sai dai ya ruwa don jin daɗi da bajinta amma dan yana jin ruwa ba zai ƙara ba ya ce idan mutane suka taho za su hau wannan tafki kawai sai ga wasu mutane ana ta kore su ana ta kore su ana ta kore su sai manzo Allah ya ce innahum ummati ummati ummati al'ummata ce al'ummata ce al'ummata ce aka za ka gane su ya ce akwai hasken alwala a fuska da hannayensu gurran muhajjalina haka za a tashi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to wannan da kuka kore su mai yasa sai a ce sun canja ne abin da kai daban abin da suka yi daban kaga an samu mai ikhtilafi abin da manzon Allah ya tafi akan sa ba shi ka tafi akan sa ba da haka to tafiya akan abin da ba shi annabin ka ya tafi ba wannan halaka ne da bata so gogodon mutum ya yi ƙoƙari ya karanta alkur'ani ya fahimce shi ya karanta hadisi ya fahimce shi ya yi ƙoƙarin bibiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya tabbatar manzan Allah ya yi cikin abin da ya tabbatar umarni ne na alkur'ani abin da ka tabbatar ba ka da hujja kar ka aikata shi yasa muka wuce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun duk abin da ka kasa gano halal ne ko haram ka bashi lokacin da ka gano halal ne ko haram ka dauki matsaya ci to ai ina ganin yana da kyau man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul karka yadda ka saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mai so ya zauna lafiya su yi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bukhari da muslim suka rawaito abinda muka faɗa cikin hadisin ya zama daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake kuskure ne Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu ma aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin amin